الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا فلم تكونوا مؤمنين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من الغتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah mun saki dawowa ci gaba da wannan tafsiri na alkur'ani mai girma kamar yadda ake gudanarwa a wannan masallaci wanda ayo ma Allah sake dawowa da mu mu dora ne da kwana wanda mun kwana a cikin wannan sura ta surtu safati wanda a jiya mun kwana a aya ta 25 wanda ayo za mu tashi aya ta 26 shine fadan Allah madaukakin sarki a balhum al-yawma mustaslimun wa qabala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun wanda mun fara magana akan abubuwan da suke gudana ko kuma wanda su gudana tsakanin su ainihin watan a kafiran makka su kafirai na duniya gaba ɗaya ba na makka ɗaya ba abinda zai faru gare su ran tashar kiyama na bayan an tattaro su da su da sauran duk abubuwan da suka bauta ma waɗanda ba Allah ba to irin abin da zai kasance gare su to shi ne Allah yake gaya mana wanda mun ji Allah ya ce za a tara su da su da abin da suke bauta ma da sauran abokanin da suke yin waɗannan hudodi din na kafirci duka za a haɗa su baki ɗaya a Allah zai ce mala'iku a kora su zuwa cikin wutar jahannama shine fahaduhumu ila siratil jahim duk a kora su gaba zuwa wuta to amma ƙarshe Allah zai ce to amma a tsaye da suwa za su ansa tambayoyi kamin a wuce da su din to wanda sanan ne za a musu tambayoyi dangane da abubuwan da suka aikata tun daga na ainihin kafircin da suka aikata da sauran abubuwa na zalunci duk dai waɗansu ayyukan da suka aikata miyagu to shi ne za a yi masu tambayoyi a kan su ɗin to shi ne Allah yake cewa bayan an yi masu wannan tambayoyi ɗin to kuma za a ce masu to wai ku gashi kuna cikin wani yanayi malakum la tanasaruna me yasa ba za ku taimaki junanku ba wai ma'ana shi ne kamar yadda an ka san su a nan duniya duk abin da ya kasance kowanne daga cikin suna taimakon juna ana yin haɗin gwiwa a kan al'amuran nasu to shi ne Allah jini to yanzu a lahirar me yasa ba za ku taimaka makonku ba shi ne malakun latana sarun me yasa ba za ku taimaki junanku ba shi ne yanzu ba a dukkan ba a zan sashin ku ya taimaki sashi ka halikun fin duniya kamar irin halin ku da yake a duniya to shi ne sai Allah maɗauki zarki ya ce sai a ce masu balhumul yawan mustaslimuna don haka ai bari dai su a yau mustaslimun sun miƙa waya zuwa ga dukkanin yanzu kam abinda an ka faɗa ba su da ja saboda an riga sun ga yanzu ba su da wani matsayi ba su da kuma wani abu wanda za su iya aikatawa to shi ne za su miƙa waya su sallama gaba ɗaya shi ke nasi abinda an kai da shi ne balhuma da yawa mustaslimuna sannan bayan an yi wannan waƙa bala ba a duhuma ala ba'adin sai sashen su ya fuskanta zuwa ga sashe ya ta sa'aluna suna zargin junansu wato shi ne za su rika zargin juna wannan ya ce ai kai kacce in yi kaza ai in ba dan kai ba ai da na zama imani da na yi imani ai da haka za su rika zargin juna su a tsakanin su wanda kowanne daga cikin su yana ganin cewa wani shi ya zama sanadiyar a halaka ce kamar yadda mun kanta shi a can cikin sudu sabai a bara wanda Allah mu rinsa yi tabbata cewa law tara idh zalimuna mawqufuna inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'din alqawla wanda za su rika mai da ju manganu tsakanin su wannan yace kaza irin da irin can cikin su tustafa ne ko wanda suke cewa nan antum qaddamtum lana ai ku kun ka sa an muka aikata wannan aiki marasa kyawu an ka sa za su ta yanda musayil ju ya wu tsakanin su haka wannan yace kaza wannan yace kaza kaza su ta yi wanda karshe bayan Allah ya gama bada labarin cikin suratul sajid yace to duk bayan an gama sai yake ce musu inna hadha la haqqun takhasumu ahli an-nar wannan shine gaskiyar husuma da jayayya ta ɗan wuta wanda za su yi wanda karshe su wadanda kanana kananan har za su riki cewa to ubangiji wadannan ne su ne manyan kuma su ne sun ka zama sanadiyar batan nasu an ka sasu wuta sai su ce ma Allah wai alunka ma waɗannan manyan azabat su tasu alunka masu biyu malaki abadan su misali ma'ana ka gane su in ana masu azaba to su a masu rabin ta waɗancan waɗancan alunka masu to shine sai Allah ce a li kullin dhifin kowanne za a lunka mashi shikenan sun dama maka sai a lunka masu azaba to Allah ya kiyaye mu to wannan shine Allah yake faɗa abin da zai faru kenan gare shi ne wa qabala ba'dhum ala ba'dhin yatasaaluna sai sashin su ya fuskanci sashe suna zargin junan su sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce wa qalu sai suna cewa wato nan waɗanda an mabiya kenan sai suna ce ma waɗanda sun kabi suna ce masu ai innakum kuntum ta'tunana ai ku ne kun kasance kuka zo muna anil yamini ta wajen inda gaskiya take kuna tarewa kan mu wannan gaskiya din al yamin wanda yake da ma'anoni kamar irin gaskiya din yana dauka kuma an sani al yamin kamar bangaren kana dama ko saboda ya muhimmanci gare ka fi karfi ana sai a ce yamin dama misali kuma yamin rantsuwa kuma to amma nan yamin shi ne duka yana dauka sannan yana dauka kuma ku ne kuka zama da rantsuwa akan cewa ai abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba bisa ga daidai bane ku ne a bisa ga daidai ko kuma cewa ta tunda na adana yamini ku ne kuke zo mana ta wajen inda gaskiya take sai kuna tare mu kuna cewa gan mu bi ta cewa da musulunci ne to shine a su kananan kenan za su rika ga manyan haka din to su kuma kalu sai dai su waɗannan manyan kenan sai su ce masu ai ballam takunu mu'minina bal bari da ai lam takunu mu'mina ku dai ko can ba mu'mina bane shi yasa kun kabi mu kun wai ma'ana dama ko can ku kafire ne shi yasa kun kabi mu ba don mu kun kabi mu adda iko da zamu hana ku zamu ce zo sai kun yi kafir sai kun yi kaza nan dai husuma za ta kore su su ce suna sa sun ka kafir ce su kuma su ce a'a ba ruwan mu ko can ku kafire ne shi yasa da kun ka kafir ce to shine bal lam takunu mu'mina
وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين
ah to shine sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa to bayan sun yi wannan ne sai manya hayan su ƙara cewa aiwa ma kana lana alaikum min sultanin ba mu da wani iko wanda aka gare mu bisa gare ku wai ma'ana wanda za mu cilasta ku akan dole sai kun kafirce ma Allah saboda haka dama ko can dai ku kafire ne shi ya dalilin ku kafirce mu ba mu da wani ƙarfi wanda za mu iya hana ku ku ainihin kafirce wanda za mu sa ku dole dole sai kun kafirce shi ma Allah madaukin sarki mu ba mu da ba mu da wannan iko shine ma'ana wa ma kana lana alaikum min sultanin ba wani iko wanda ya kasance gare mu akan ku shine kuwatan wani karfi wa kudratan da kuma iko balle ko na na qaharukum hannul murin jaye ku alamu tabatina bisa ga bin mu ba mu da iko ga zamu ci da san ku dole su kun bin mu bal kuntum qauman dagina bare dai ku da ku kasance ko can mutane ne masu girman kai batattu shi dalilin kuma kun ka zama kafirai shikenan shi yasa mun da faru gare ku faru gare ku don haka shi ne zace barku saboda za su cewa watan dama ko can kun kasance masu girman kai ne ku masu ɗagawa ne waɗanda in an gaya maku gaskiya ba ku jinta kuma ba ku yin aiki da ita saboda haka shi yasa kuma kuna batatti ne kun zama kafirai shikenan fa haqqa alaina qawlu rabbina zancin ubangijin mu na azaba ya tabbata gare mu wato shine na la'amna alna jahannama dinnan a min jinnatu nas ajma'in shine za su cewa ku da haka ga ku dai kafirai ne ma'ana su manyan kenan za su ga ba kananan ai kananan kuma kafirai ne kamar yadda su ma suke kafirai din don haka shi yasa karshe dai fa haka alaina qawlu rabbina hazzancan ubangijin mu ya tabbata gare mu shine na wannan azaba din cewa la'amna anna jahannama min jinnati wa nasi ajma'ina to shi yasa karshe wannan abin har ya fada kan mu saboda da mu da ku duk abin guda ne ba wani mu mun ka sanya ku kun kafin shaka za su ga musu Allah ya kare mu to shine sai suna cewa inna la za'iquna lalle kam za mu dandana azabin mu wato shine za su dandana kuɗa su wai su ne da kansu suke magana din inna la za'iqun cewa su za su dandana kuɗar su akan watan wannan azaba da aka tana musu irin abin da za su gani na irin abin da aka tana da musu wanda yake na watan azaba din kala kala wanda za su gani na ukan kala kala na azaba to shine za su cewa inna la za'iquna lallai hakika mukan masu ɗanɗana kuɗa mu ne bisa ga wannan abin da muka aikata saboda haka ku fa aga waina ku sai suna ce masu mun batar da ku ne abinda ad dalili ko inna kunna gawina saboda dama ko ta mu batacci ne wai ma'ana kamar yanda su suke batacci kananan to su ma mayan su ma haka da duk batacci ne saboda haka shi yasa karshe su ma suka batar da suwa da su da su din dama ko can halaka ta riga ta tabbata gare su na azaba shi ad dalilin sun kabatar da suwa shi ne suke cewa fara wai nakun shi yasa sai muka batar da ku in nakun na rawuyin da ba ko mun kasa shi bace tuni da mu da ku din baki ɗaya Allah kiyaye mu fadin da hun yau mai innahum yawma idin bil azabi mushtarikun inna kadhalika naf'alu bil mujrimin innahum kanu idza qila lahum
tabbatar da cewa shi yasa sun ka zama dalili na batar su dama ba suna nufin cewa suna batar su ma'ana suna nufin sun ka zama dalili na bacewar tasu da shi ma'ana fa ga wala kum inna kunna gawi to sai Allah madaukakin sarki ya ce fa innahu haqiqa su waɗannan kafirai yawma izin a wannan rana ta ran tashi alkiyama din nan fil azabi mushrikuka mustarikuna mustarikuna masu yin tarayya ne su fil azabi a cikin wannan azaba listirakihim fil ghawayati saboda tarayya su a cikin fata saboda haka za su zamo watan da su da su baki daya kowanne daga cikin su ya zama ce kuma sun yi tarayya a cikin wannan azaba ta bata wadda a watan Allah madauki sarki ya tada musu saboda abin suka aikata to shine suke cewa inna haqiqa mu kazalika inji Allah madauki sarki ya ce inna haqiqa mu kazalika haka nan ne naf'alu bil mujrimina muke aikatawa ga mutanen banza ma'ana su ne masu kafirci kafirai kenan waɗanda suka kafirce ma Allah maɗaukin sarki to haka nan muke saka masu da irin abin da suka aikata na kafirci to haka za a yi masu shi ne na kazalika na musin Allah yana tabbatar da cewa duk kafiran duniya ma gaba ɗaya kowanne daga cikin sura wanda zai faru gare shi kenan sai Allah ce abin da an dalili ko saboda innahum haqiqa su waɗannan kafirai din kanu sun kasance idan qila lahum idan an ka ce masu la ilaha illallah cewa babu abin bauta da cancanta da gaskiya sai Allah madaukakin sarki yastakbiruna sai da su yi girman kai ba za su yarda da wannan kalma ta la ilaha illallah an gaya musu ba balle ko su faɗi ta ba wannan shi yasa sai ya zama a ba za su sun ga kin imani balle su bauta ma Allah madaukakin sarki sannan har su samu abin da Allah ya tana din na rahama da su to shi yasa ya ce wannan shine girman kan dama shine babba wanda ita wannan la ilaha illallah idan aka faɗe ta to duk wanda ya imani da Allah madaukin sarki kuma ya faɗi wannan kalma ta la ilaha to shi ne musulmi din dama saboda haka duk duniya gaba ɗaya duk wanda zai musulunta wannan kalma ita ce zai faɗi kuma ta zamo ita ce ainihin Allah ya karbi shi a cikin musulunci bayan mutum ya faɗi la ilaha illallah kuma yana ka sani dole sai ya haɗa da Muhammadun Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sannan musuluncin nashi ya tabbata don haka abubuwa ne guda biyu waɗanda dole ne sai an haɗa su tare da junansu ita la ilaha illallah wani wani bangare ne mai zaman kanshi a cikin tauhidi din sannan muhammadun rasulullah shi ma wani bangare ne wato shi ma mai cin gashin kanshi a cikin shi a tauhidi wanda haɗe suke ba a raba su idan aka ware su mutum ya ce ya yarda da guda kawai bai yarda da guda daga cikin su ba to imanin nashi bai yi ba to shine Allah madaukakin sarki yake cewa watan innahum suka sun kasance zaqi lahum idan aka ce musu su faɗi wannan la ilaha illallah din nan yastakbiruna sai su yi girman kai waya kuluna suna cewa wai yanzu a inna yanzu mu la tariku alihatina zamu bar gumakan mu wai ma'ana su bauta ma gumaka li sha'irin majnunin saboda wani mahaukaci wal iyazu billahi mawaki wai manzo Allah shine suke ce ma haka din sallallahu alaihi wa sallama sallah ce bal a bari dai ja'a bil haqqi manzo Allah ya zo da gaskiya ne wa saddaqal mursalina kuma ya gaskata manzannin da sun ka zo da watan sauran addinan su a gabata kowanne daga cikin su watan manzo Allah yana gaskata shi ya tabbatar da cewa dukkan su masu daga wajen Allah su kuma sun zo da addini ne na gaskiya shine na addinin musulunci to shi ne Allah ya wasa da kalmar sanin na
innakum lamaiqul azab in cajin bai shiga dan kunna kila ba za ta dauke ma wasa din nan وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سور متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين
to wannan shine Allah madaukin sarki ya tabbatar da cewa a wato su waɗannan abinda Allah madaukin sarki ya tana dan masu wato shine da wannan azaba sanadiyar suna girman kai ga fadin la ilaha illallah wanda wannan ita kalmar nan ta la ilaha illallah kamar da aka sani ita ce kalma wadda Allah madaukin sarki watan a ya aiko manzo Allah sallama da ita kuma bayanin wannan ainihin kalma ya zo da yawa a cikin hadisan manzo Allah sallama waɗanda suke tabbatar da watan girmanta da kuma fadalarta wanda dole zai faɗi ta wanda kuma hadisai dukkan su sahihai ne ingantattu wanda suka tabbata da domin a yana daga ciki akwai wani hadisi wanda imam muslim ya ruwaita wanda yake cewa manzo Allah sallama wanda wata rana suna zaune tare da manzo Allah sallama to sai manzo Allah dan tashi ya je ya dawo ko da ya tashi to sai kawai ya dade ke bai dawo ba da ya dade bai dawo ba to sai sahabbai hankali su ya tashi sun kai ta jira sun kai ta jira ba da ba da manzo Allah ba ko ba gida ne ya shiga ba to su abin da suke tunanin kara a ce wani ne daga cikin makiya ko ya kokari ya cutar da manzo Allah ko wani abu daban bai kama da haka to shine hankalin su ta sabai suka tashi suka bi ko ina ana ta nema ina ne inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake to ashe ya ji ya shiga a wani kama a ce irin irin gidajen na irin na bakin gari hakan wanda ake kewa kuma a ce hegi ko a ce kango haka misali manzo Allah ya je can wajen ne to sai shi Abu Hurairah ko da yazo yana tafiya sai isko manzo Allah a cikin wani gida irin wannan gurin to shine yake ce manzo Allah ai mu hankalin mu wadacin ya tashi ya Rasulullahi sallama mun samu damuwa saboda mun ga ga halin da ake ciki ka bace mun ta neman ka mun ta neman ka kowa yana ce yana ta nema amma ba ku ganka ba to shine sai yake ce masu to ai ba komai ga takalmi na nan matsayin ka ya zama shaida cewa lalle tabbas ka gane ne ka je da shi ya idan ka je da shi kuma sai yake ce mashi fa mallaki ta duk wanda ka haɗu da shi ya min wara'i hadal ha'idi ta bayan wannan watan a kangon sai ke cewa ya sharu Allah ilaha illa kuma ya shaida da cewa ba a ambata da cutar da gaskiya sai sai Allah madaukakin sarki mustaqinan biha qalbu kuma zuciya ta ta sakankance da wannan ta yarda da haka sai ce to fa bashiru bil jannati kamar albishi da cewa an bashi aljanna wai ma'ana shine duk wanda ka gamu da shi ya in dai ya yarda ba ya yarda da la ilaha illallah dinnan to wannan mutumin kamar albishi da cewa tabbas an bashi aljanna wannan yana nan cikin sai musulma to lokacin da Abu Hurairah ya taho sai haɗu da sayyidina umaru yana haɗuwa da shi sai fara mai wanga bayani abu hurera na sai na aure ce kai kaka sake faɗa mutane ga magana don ka ƙara faɗa mutane ta ba mai ƙara tsawa wani aiki can na lada da yawa duk kowa sai zanne ne la ilaha illallah shi ke nutun da sai na ta ko shi ke zanne shi to har da gima ta kawo su ga wani manzo Allah sallama shi sai na aure bai da a faɗi ba ka gani shi ko abu hurera manzo Allah ya koshe ya ce sai ruwan da ya gamu da shi ya ya faɗa mai haka nan to kace ya aka dawo da manzo sallama din ya ce shi aike shi ne to kaga wannan yana na cikin taiwa musulun akan wannan kalma ta la'ila da lawo sannan har yanzu ma wannan kuma yana na har yanzu a cikin taiwa bukhari da taiwa musulun dai akwai hadisin zai na ma'azu bin jabal wata rana manzo Allah sallama ya goya shi bisa ga taguwa haka ma'ana manzo Allah ya wata guwa shi kuma sai na Mu'az bin Jabal ya hu baya ya go shi kenan sai manzo Allah ya kira shi ke ce mashi ya Mu'az hasuruku yana ce mai labbaika wa sa'alaika ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hasuruku sai ke ce mashi ya ce mashi a ya kai Mu'az ka sani ma min abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullahi sidqan min qalbihi illa haramahu Allah 'ala an-nar ya ce duk wani mutum wanda ya faɗi la'ila haɗila muhammadu da sulla salama kuma zuciya ta tana mai gaggata wannan abu ya yadda da shi da ɗari bisa ɗari ya ce to wannan mutum shi ko allah ya haramta shi daga shiga wuta duk wanda ya faɗi wannan ɗin haramun ne shiga wuta wannan mutum haramun ne shiga wuta baki ɗaya wannan yana cikin sayar bukar da sayar musu daga baya wanda sai dana ma'azu bin jabalin to shi ne sai ce to ya rasu da lai afala ko bashir bihin nasa to in je in ta faɗa mutane sai manzo Allah ce to sai dai idan yattakiruna in ka ce kana gaya musu kuma sai dai za su dan darba shi kuma kowa ya zanne ne da kita yin kokari kwarai daga sun da ji an ce na haka ya ra'ayi da kawai shi kiran komai ya samu saboda haka karka faɗa musu kyale su to shi yasa aka ce sai dana mu'azu dalilin da yasa kuma an ka samu hadisin bai taɓa faɗa ba kowa hadisin ba sai sa da za ya rasuwa sannan ya faɗi ko shi malamai suka ce abinda an dalilin ya faɗi saboda gudun gai ya ɓoye wani abu na ilimi ne shi yasa ya faɗi kai zan ya ta yi lahira ya zama ya yi laifi ya ɓoye wani abu na ilimi to shi yasa kawai don gudun ya zama ya ɓoye ilimi to shi yasa sai ba da labari amma san da zai rasuwa shi ba da nan a sai wani bukari da musulmi har yanzu kuma an wace wani mai kama da haka shi ma daga sai da na abu zan da ɗan fari shi kuma wanda shi ma abu har da musulmi da har yanzu wanda yake cewa manzara salama yana faɗa cewa ma min ahadin ya kula la ilaha ko kuma qala la ilaha illallah khalisan min kalbi shi ma illa da halal jannata babu wani mutum wanda zai faɗi la'ila illa shi ma yana mai tsalaka zuwa saboda Allah ya yi ta to ba ci wannan mutum da sai ya shiga aljanna shi ma wanda shi kuma Abu Zarra al-Ghifari sai ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi wa in zana wa in saraka shi shi wannan mutumin ko ya taɓa yin zina ya taɓa yin sata yanzu inda ya faɗi wannan la'ila illa kuma ya yi saboda Allah sai ya shiga aljanna manzo Allah ya ce mashi wa in zana wa in saraka ko ya taɓa yanzu na taɓa yanzu sata sai ya shiga aljanna ne har yanzu ne a abu zarar ƙarci ya ce shi maza Allah har yanzu ne wa izina ya ƙarna ta maza hasu uku ne shi gane yake abin ya girma da yawa maza Allah ƙarshe su yi musu wa in zana wa in sarƙa ala raga mai an fi abi zarri ya ce ko ya taɓa yanzu na ya taɓa yanzu sata bisa ga turmu zahancin abu zarri wai ko abu zarri bai taɓa ka sai ya shasu aljanna ba subhanallah shi wani abu har da musulun ne har yanzu to kaga wato shi yasa kaga abubuwan da dukkan su hadisai ne ingantattu masu magana akan wannan kalma ta lalila da kuma yanzu akwai wani shi ma Buhari da Muslim da yanzu wanda yake cewa watan a man qala la ilaha illallah wanda ya faɗi la ilaha illallah yabtagi bi zalika wajha Allah don dai Allah kuma saboda neman yarda Allah ya faɗi wannan din to shi ma illa yace haramahu Allah ala nar wannan mutum shi ma Allah ya haramta shi daga shiga wuta ita wuta an haramta mata nama wanda ya faɗi la ilaha saboda Allah to kaga yanzu kai misali ya zama kana yawan fadda la ilaha kuma kai ka san don Allah ka kai to na ruwanka da wani surutu na wasu gini kai misali kai ka san tsakanin ka da Allah saboda Allah ka kai ta misali sai wani kuma ya ce a an jiwa ce ai don dai a faɗi kana yi ka kai to na ruwanka da shi shi Allah ya san don shi kai to shi kuma don bai sani ba kuma don bai zama sani ya dace aka faɗa mallai kucin don kuma shi ya kai da ba ba ba ya dace aka neman kucin to saboda haka shi ya sani ta wannan kalmar ta la ilaha watan kalmar ce wata ke mai girma shi yasa kaga akwai al-Imam Suyudi littafin shi na aljabi'ul kabir wanda yake kawowa cewa annabi Musa alayhi salam kuma ce abu ala ya bace shi kuma shi ma shi bai kawo shi sun tafsiri shi da irin al-Imam Samarkandi a cikin littafin shi na Tafsirul Ghafilina duka da yadda sauran littafin da suka kawo shi cewa annabi Musa alayhi salatu wassalam wato sai yake cewa Allah madaukakin sarki yana so Allah ya bashi wani abu wanda zai rika yi zai rika yin zikirin Allah da shi mai muhimmanci babba Allah ya keɓance shi da wani abu sai ubangiji mai kusa ke ce mai cewa zaki yin la'ila inda zaru sai ce ya ubangiji abin da nika so ina so a bada wani abu wanda ni kadai ne zani ne wanda ba wanda ya san da shi sai ni kadai ya ce kadai sai ka zaki yin la'ila zaru ya ce ya ubangiji ita la'ila kowa yana yin ta ni abin da nika so a bada wanda kowa ba ya to shine sai ubangiji wanda zai ce mashi ai kai annabi musa inda ita wannan kalmar nan gwanda na ta la'ila zaru nan da za a ɗauko ta sai a ajiye ta nasa gefe daban a ɗauko sama da ƙasa da duk abin da a cikinsu ka amince ya ka ce sama da ƙasa da abin da a cikinsu ita ƙasa tana cikin kan da kanta tana ciki ƙwarin duk da a cikinta can ciki da suna ciki duwatsunan duk da a cikinta suna ciki duk mutane da ciki suna ciki duk itatuwan da ciki suna ciki da aljanu da kowa da dabbobi kowa na ciki ba in an ce sama da abin da cikinta duk mala'iku suna ciki duk tauraron da a sama ko ni girma da nasu bakwai shafin gwalgwalon da duk suna ciki da rana da wata da suka nuna ka duniya ba loki ɗaya ba biyu ba duk suna ciki har da al'arshi da kursi duk suna ciki sai Allah ya ce duk a game su wuri guda gaba ɗaya sai a game ita wannan lajilawa ita kuma na take sai a azar suke yi wanda misali mai nan yana da hukunci na haka kuma yana da yake sai a aza su sama da ƙasa ɗaya aji su wanda ɓangare da ita kuma la'ilawa aza ta wannan ɓangaren da mai ya ce turu da raja hadbihinna duk sai ta rinjaye su ita wannan la'ilawa guda ɗaya to shi kaga kenan wannan ba karamin lamari bane kware da gaske wanda duk ya samu shi yana cikin masu yawan yin ta to iyaka ce ba abin da za su yi gudu mallah kuma ba ruwa ne sai ya dauki duk wanda baya ciki baya kawai wani mutum ne da ya shasha shan da bai san me yake ba kuro shikenan kawai duk abin da hudi sai dai kai kallon irin da mai hankali da mahaukaci ne aka magana kai ka san abin da kake yi shi da bai san abin da kake cikin shi ba to saboda haka shi yasa kaga kuma ita wannan kalma ta la ilaha illallah dinnan watan abin mamakin da zaka ganin cewa wanda yake kallon wani shi dan bid'a ne saboda yana yawan yin ta shi ma irin ta ce ka faɗi ba su da bambanci irin wanda harufan da aka rubuta wanda mu muka yi misali duk wani wanda zai faɗi wata magana akan yan dariƙa ko wani da kama shi ma irin ta ce kai dai hayi ba ta da bambanci harufan duk da muka rubuta ta haka nan shi ma ya rubuta duk guda shi to wani ya bambanta ta shi da tamu kenan wanda shi kadai an musulmi mu ba wannan banda mu kenan wanda in mutum shekara miliyan zai yi yana ta kafirci dorar da ya faɗe ta da niyyar musulunci ya zama musulmi kenan to ni kuma gani kullum nika ce ta ma da yawa tun da an sani akwai hadisi shi makon da imamu da marani ya goyi da sauran malamai wanda yake cewa jaddidu imanakum ku sabunta imaninku kullum ko ta mai da shi yana zama sabo har sahabbai suka ce wa kaifa nujaddidu imanana ya rasulullahi ya manzo Allah ta ya zamu mutum mai da imanin mu kullum yana zama sabo sai ce akthiru min qawli la ilaha illallah ku ta yawan hudu la ilaha kowane lokaci ko yaushe ku ta yawan yauta wanda sai da ka faɗe ta imanin ka ya ƙara zama sabo ne ka ta kawo duk sanda ka faɗi ta imanin ka zama sabo ne to kaga yanzu kenan da Allah da wanda kullum yana bai da imanin sai na zama sabo da wanda nashi kuma kullum tsoho ne ka san dai ba hada su dai kenan tunda ko yanzu dai kana ganin mutum ya tsoho sabon mashin da mai tsohon mashin ba su zama dai to ni kullum imani na sabo ne saboda kullum ina faɗi la ilaha illallah kai kuma a naka tsoho ne tunda kai ba kai wannan jadin kaga akwai bambanci kwarai da gaske to shi yasa sai ya zama wato Allah madaukakin sarki yake tabbatar da cewa wannan kalma ta la ilaha illallah manzon sallallahu alaihi wasallam yake tabbatar wannan cikin hadisi ingantattu muhimmanci da shi sa kaga aka yi wani abu wanda ya taɓa faruwa wai wani ne ba musulmi ba ne amma sai musulunta ne to sai ya zo ba sai na kama masallaci wani ana cewa anan zamfara ne an kai abu amma dai ba sai na faɗi ba to sai ya je wani masallaci sai musulunta wani musulunta bayan ya musulunta shi kina sai wani daga can wancan ɓangaren shi kuma saboda yan ɗayan musulunta kamar ɓangaren wajen wani masallaci ne wanda ya shafi yan ɗarika kenan to sai ɗaya wani can wani ɓangare da bashi masu ya kira shi sai ce mai ai wannan musuluncin da aka baka ba mai kyau wani saboda aka ɗaya kwayan saboda yana ganin cewa kaga ya musulunta hannu waɗanda ba yan bidi'a kenan ba mai kyau bane saboda aka kamata ya zo ya kai shi inda za a bashi musulunci mai kyau to lokacin da ya ce ya kai shi to shi kenan duk da shi kaga bai sani ba sai ya bi shi ya ce da shi wancan nasu masallacin guda ko da zo da shi shi kuma sai aka ce to shi ke da ya faɗi la'ila haifallahu muhammadun rasulullahi sallallahu to lokacin da ya zo ko da aka ce faɗi haka da shi kuma sai ce a to amma shi abinda a matsala can ɗin wancan masallaci haka na aka ce faɗi kuma yanzu mana yara kuma an ce mai na ba ƙara faɗi haka nan to kuma sai ga cewa to a shirke nan inda haka ne musulunci duk bai da kyau da duka kenan tun da can ita an ka ce ya faɗi ya faɗi kuma an ce musulunci ba mai kyau ba ne yanzu nan mai kyau ne za a bashi kuma ita an gace kara wani kuma shi kenan sai wata musulunci ko gaba kaga an samu matsala to kaga kaga suma musulunci hasara gaba da kenan ko to kaga duk irin waɗannan abubuwan misali a ce mutum kullum bai da ake sila ila dinnan wanda yanzu ka auna hagan da Allah yanzu ga yawan tara maka magana dinnan daya yanzu an ce in mutum ya yi ta dinnan so daya gashi ina abinda annabi Musa yake Allah yake ga annabi Musa ko to kaga yanzu misali ka auna ka gani ba yanzu shi duk wanda yake yana wani sai ka samu karamci karamci mutum bai yi ba shi kullum sai ya ta so ɗari ne lazumi so ɗari da safe da mai so ɗari kuma da wurin wazifa shi ma ya so ɗari ne kaga yin kaɗa ɗari uku kenan to da Allah ya yanzu kaga kenan ya mutu ya ɗari uku ɗari uku sau talatin go in ya ɗari uku sau talatin wata guda kenan nawa kenan yana da duk abin nan dubu tasirin kenan dubu tara kai da sun ce mun ji wuta a buga mana dai in za a buga 300 sau 30 kaga 300 sau 30 shi zai shi zai baka zai baka abinda abinda duk mutum zai samu din ga ga ga wata guda kenan 300 sau 30 misali in mutum ya la ilaha illa 300 sau 30 ina jin dubu tara kenan ko dubu tara to kaga cikin wata guda mutum ya samu la ilaha guda dubu tara to kaga yanzu to tara din nan sau goma sha biyu ga shekara dubu ɗari da ni ɗari da takwas koko na ɗari dubu ɗari da takwas to yanzu cikin shekara guda mutum yana da la'ila'ila guda watan dubu ɗari da ƙwara takwas kuma wanda wanda yake irin maragangan ba zai miki watsaye an gane ba gane ba da sauran ba dukkan sun dubban da su waɗanda gane ɗaya wanda yake kura shi kaɗai ba to kuma an ga ce guda ɗaya ce amma ta haifi sama da ƙasa gaba ɗaya na wujud dukansu da abin da cikin kai kuma ga shekara guda kana da dubu ɗari da takwas to a kaka tunane da nauyinci da zunubanka wanda ne da ta haifi sama da ƙasa da abin da cikin su nauyi ba to balle yan zunubanka kenan kuku to kaga kenan kaga nan ɗaya an kaɗa tun nan gala ila kuma kuma kila sai ka shekara goma kana yi kaga in ka shekara goma kana yi to sai ka buga sunan da dubu ɗari da takwas so goma misali shekara goma kenan ka kana da miliyan da wani abu kenan to aiko kaga kaga aiko ba lafi kayan da mutum ya tafi an ɗan tanadi to amma da haka da ka ɗan bira kai ya ɓata ce ɗan wuta ne kai subhanallah kaga banda magana salati ba banda magana istighfar duk su mata su ba gashi ita kaɗai la'ila ba fara guda to shi yasa kaga a waɗanda duk ya samu kai ne na ciki kawai ba abin da za a yi baya gode ma Allah wanda ya samu kai na cikin masu waɗanda ya ta kuma to sai ba ce Allah ya shirya da shi ya in kuma mashira bane kuma ce Allah ya ƙara can gaba da shi ya mu mu koma da can mai sama a wato Allah ya kare mu saboda haka ita wannan kalma ta Allah wato an ji dai wanda in za a ta magana akan hadisai da yawa waɗanda suka magana akan muhimmancin ta da yawan yin ta irin kusancin mutum da kansa zuwa ga Allah to ba ƙarfi bane tana kai mutum zuwa kusa ga Allah subhanahu wataala to shi yasa ka jina Allah kita su kafirai su ne suka yin girman kai waɗanda in an ka ce su faɗi ta wannan kalma ta la ilaha illallah to ba su faɗi shi ne ka jace innahum kanu su sun kasance idza qilahum in an kace masu la ilaha illallah su faɗi wannan kalma ta la ilaha yastakbiruna sai da su girman kai ba su kaga yanzu kenan duk wanda ka girman kai an kace la ilaha kaga san ko da wai ko kenan don da kaga mutum ya girman kai ba zai yi ba kuma ya kima ya kai da kokari hana da wanda zai yi din to Allah ya kiyaye wannan kuma shine babba abin da ya kai kafire wuta shine na Allah yake ga mu din to sannan sai Allah madaukin sarki ya ci gaba da cewa bayan haka a waya kuluna suna cewa a inna yanzu cewa mu latariku alihatina yanzu mu za mu bar waɗannan gumakan namu mu babbautar su li sha'irin saboda wannan mawaki majnunin wanda yake kuma mai takwar hankali wanda yanzu billahi shine manzo Allah sauki nabi sallama to shine sai Allah yake ce masu bal a'a ai ba haka bane ja'a bil haqqi manzo Allah ya zo musu ne da gaskiya wa saddaqal mursalina kuma ya gasgata duk manzannin da sun ka zo da gaban shi wai ma'ana duk manzannin da suka zo bayan kafin manzan salama ya gaskata su ya dukkan su cewa sun zo ne bisa ga addini na Allah madaukin sarki duka addinin nasu ɗaya ne ba wani bambanci wannan an sani duka Allah madaukin sarki ya musu raddi akan ce masu mawaki ne Allah ya faɗa cewa wa ma huwa biqawli sha'ir haka Allah ya faɗa wata ayar ba magana mawaki bace wani wurin kuma da suke ce mawakacin ya ga mu cewa nun wal qalami wa masrun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun ya ce ko Allah wa Allah kariya suka yi duka Allah ya masu raddi akan waɗannan abubuwan da suke faɗa din sannan sai Allah yake cewa innakum haqiqa ku waɗannan kafirai din da kuke tauran gabubuwa la za'iqul azabil alimi za ku dandane azaba mai radadi kuma ƙarshe ka sa abin da Allah zai ga musu fazuqu falan nazidakum illa azaba ku dandane wannan azaba ba abin da za mu ƙara muku ba wannan azaba din ba Allah ya kare to shine Allah madaukakin sarki yake cewa su kan waɗannan kafirai innakum lazaiqul azabil alimi za ku dandana wannan azaba mai radi sannan Allah ce wa ma tuji zauna ba a saka muku da komai illa ma kuntum ta'maluna sai abin da kun kasance kuna aikata wato shi kadai ne za a saka muku shi ya don haka wai duk abin da kun ka gani na sakamako da irin duk azaba da kun gani sakamakon aikin da kun ka aikata shine kawai Allah ya ba ku babu wani abu wanda an kai muku na cutarwa ciki saboda in ka diba adalci na Allah duk wanda ya aikata aiki na sabon Allah kwara guda wannan zulubin nashi guda shi kadai za a rubuta mashi ba a kara mai ko daya amma cikin fadala kuma ta Allah in ko mutum ya aikata aiki na lada shi kuma karshe shi kuma sai a rubuta mashi a lunka mai goma shi kuma kaga iya ka cika adalci in kai zulubi a baka guda daya in kai lada kuma a lunka masu goma amma duk da haka nan saboda mutum abubuwan sun yawa sai ya bari wannan ɗan guda guda ɗin duk har ta har ta goma goma da yawa kuma subhanallahi to kaga wannan hadisi kenan na Allah madaukakin sarki to shi yasa duk abin da mutum ya gani to kada ya zargi kowa wannan daga gare shi ne Wani- don dai ma Allah waya akwai kafirin ba ne yana yafewa ga wasu abubuwa ba ne kuma amma in ba da haka nan ba to sai ka isko irin abubuwan da mutane za su fuskanta daga gare su na hukunci na Allah madaukakin tun daga duniya kamin su ta lahira to da an wahala kwarai to mana fatan Allah ya ba mu iko kiyayewa to shine Allah yake cewa watan illa ibadallahi almukhlasina sai dai banda bayin Allah waɗanda suke tsalkakakku su kan waɗannan wannan azaba da duk wahalhalun nan ba abin da zai shafe su wanda an ka ce almukhlasina da wasali sama ga wannan lamun din wayan mutanen da Allah da kai ne ya tsalkake su ba su saba mashi kamar irin manzanni ma'asumai kenan a da aka ce mukhlisina mukhlisina shine shi ko mutum da yake kokari daidai bakin kokari ne wajen da aka malam lafi masa duka sake mukhlisina wanda misali yana bakin kokari ne nisan ta duk abin da Allah ya haramta da kuma kokarin aikata duk abin da Allah ya bashi umarni daidai bakin kokari ne wanda sai dai in kaddara ta gitta da kuskure ya gitta aikata wani aiki na sako to shi ake ce mukhlisi mukhlisi kuma ma da wasali sama shi waɗanda Allah ya tsallake da kai ne waɗanda su gaba ɗaya ba yadda za a yi su saba ma Allah to wannan shine manzanni kenan su ba da za a yi sawa Allah madaukakin sarki to shine Allah ya ce do aka illa ibadallahi mukhlasina sai dai banta bayan Allah na kwarai sai Allah ya ce ulaika su kama waɗannan lahum rizqun ma'lum nan ne ko suna da arziki wanda yake sananne bukuratan wa ashiyan safi da barece wato shine aljanna kenan shine wannan a rizqun ma'lum din wai ma'ana za a sa su aljanna bayan an sa su aljanna sannan kuma za a rika ba su abinci da kuma al'amuran da suke bukata a kowace safi da barece ba wai ana nufin misali sai da safe ko sai da barece ba shi bari ba kaga in aka ce safe da barece irin ta bawo kaga kenan ya zama kamar azumi aka yana gugu to da kaga an ce da sahaba karshe sai barece kuma an yi azumi kenan wai abin da aka ya kaga sai mace an ce safe da yamma ko- ma'ana kowane lokaci aka shi ne ma'ana wai ma'ana kowane lokaci to Allah yana ba su abubuwa na arziki na abinci da dukkan abin da za su nema a cikin aljanna kenan Allah ya sa da mu ciki wanda kamar yadda aka sai ita aljanna ko can babu wani abu da za a yi cikin wahala ba wani abu wanda mutum za ya ko ibada ba ruwan ka da ita can sallah ba ruwan ka da ita nan ne duniya aka yi ka gama azumi shi ma haka nan zakka duk wani abu da aka yi na wahala duka gaba ɗaya an gama shi aljanna ba abin da shi yasa an kace ba ko bacci ba ya aljanna ne ko kwana ba ya gaba ɗaya saboda ba a gajiya dama gajiya ta kasa a yi bacci in kusan to ba gajiya can din balle ai shi yasa kaga muka karanta a kwanan baya ko hadisin nan da wanda yake ce manzo sallama yace to ya rasulullahi sallama to mu wa nan duniya gashi cikin eh, in muka gaji ne bacci ne muka muka kwana sai mu dan ji mun dan sa ayi mu ji duk mu- jikin mu zan daɗi gare shi ce to yanzu kuma can lahira to ana ba ana kwana shi abin da ke tabbaki da shi lahira ana yin bacci can nan duniya ya san shi a hutawa ma bacci ne gare shi aka hutawa to shi ne maza na ce mashi a to ai ita shi bacci dan uwan mutuwa ne shi ita ko can lahira ba mutuwa to kaga tunda ko dan uwan mutuwa ne kuma lahira ba mutuwa kaga ba magana ne kenan kuma kaga da ma gajiya ka kawo shi kuma ba a gajiya can ne tunda ba a aikin komi to wannan shi ne Allah yake cewa lahum rizqun ma'lumun wa- ah, sannan sai Allah ya ce to abinda ar- watan arzikin nan dinnan sai ya ce fawakiha ayin shi ko ya ce fawakin wato shine wai kayayyaki na marmari waɗanda Allah madaukakin sarki ya tanada mashi ne ma'anar wannan fawaki hadin ah yake cewa fawaki a watan kayayyaki na marmari waɗanda Allah ta nadan masu fawakihun fawaki kayayyaki marmari wuhum mukramuna suna abun girmamawa a cikin wannan aljanna wanda duk abin da suke bukata da duk abin da suke so to shine abin da Allah zai ba su to shine a fawaki din a wuhum mukramuna suna abun girmamawa bi thawabillahi subhanahu wataala da samun sakamako na Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce wannan abin zai faru da kuma gari su fi jannatin na'imi a cikin aljanna ta ni'ima wato shine abuwa na jidadi na kayayyakin marmari kamar yadda aka sani duk abin da za ka ga nan duniya matsayin da ma samfur ne kuma jabal ne original din yana ci aljanna kawai an ka tare da duk wani abin da za ka gani na a duniya wanda kana jin dadin shi wani apple ne za ka ci wani mangwaro ne wani gwaba ne wata ayaba ce abarba mene duk dai abin da za ka ci komai kaka jin dadi ne to wannan abin matsayin samfur ne aka kawo original din shi yana cin aljanna ne wanda sai mutum ya zo Allah ya tabbatar da mu Allah ya kai mu lafiya to shine Allah yake cewa fi jannatin ah, na'im ala sururin kuma suna bisa ga gadan daji mutaqabilin suna masu fuskantar juna wanda aka ce watan in mutum yana buƙatar ya ga ah, wani aboki shi na aljanna haka zai iya kallon shi ba tare da wata matsala ba kana gidanka yana gida ne misali amma sai dai a zo kowa na kallon kowa kana bisa gadonka ko in ce wanda bisa gadon mu shi kuma suna bisa nasu ne yawwa to shi ne za a koyi magana kuma yana jin ka kana ji ne za ku tattauna da komai na ku to shine yake cewa wata suna kallon junan su shine mata kabili da din suna masu hukunta juna sannan yudafu alaihim bi ka'asin ana zagayawa gare su bi ka'asin da kofuffuka cike da giya giya amma irin ta aljanna kenan ba ta duniya ba shine min ma'inin shine bi ka'asin da kofuffuka min ma'inin na daga tatacciyar giya wanda ba irin ta duniya ba bai za a wadda yake fara kwarce ita wannan giyar kuma lazzatin lisharibina mai daɗi ci ga masu sha shi ne za ka ji can wani wani Allah yana faɗa cewa ya ɗufa alaihim wuldanun mukhalladuna bi akwabin wa abarika wa ka'asin min ma'in wanda yake cewa masu yin hidima za su kewaya gare su suna watan ba su watan giya suna sha wanda mun faɗa cewa da ma a aljanna ɗin Allah ya tada duk wacan masu wa mutum hidima a ciki da yara hakan ga matasa saboda shi magidanci ana ganin cewa yana da sha'awa yana so yana ganin akwai matasa gidan shi yara nashi ne to shi yasa sai Allah ya halice su a aljanna din don ba yan duniya bane su ba a su da yare nan duniya su ma kowa tashi aljanna zai shiga can dai za a mai wasu ne na daban za a yi kuma in ka gansu kyan su kamar lu'ulu'u saboda kyawu kamar lu'ulu'u wajen kyawu shi yasa malamai suke cewa to yaran dan aljanna kenan kyawun su kamar na lu'ulu'u balle shi mai gidan da kai da ke da gaga shi kyau nashi ba sai ya ka taimake to wannan shine Allah yake cewa lafiya lafa alaihim bika asmi ma'inin za a kiwa gasu wannan giya kuma ba irin ta duniya bace zaka ji wani yana cewa la yusaddauna anha wala yunzafuna ba ta sa ciwon kai kuma sannan ba ta bugawa ma'ana ba ta sa maye kenan to shine Allah ce lazzatul sharibi da bai dadi shi gaba sha ba irin ta duniya ce wanda ya ga shata ba ta dadi ga baki ba a'a dukkanin abin da kaji Allah yana faɗa kamar irin zuma kamar irin nono don da ma kaji an ce tajri min tahtal anharu to sune anharu min ma'in ghairi asidin wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharu min khamrin lazzatil sharibina wa anharu min asalin musaffan dama wadanga sune wadannan kuraman guda hudu in kaji an ce khalidin a tajri min tahtal anharu din nan to dukkan su ba irin na duniya bane nonon duniya tsakanin tumbi da jini yake hitowa na karanta ne kenan ma na sharu ba irin na aljanna bane shi wancan na daban ne Allah yi zuma kashin wani ƙwaro ne shi ma ka sha amma kuma ana sha ajin zadadi kuma to ta aljanna ba irin wace ba irin ta bace bane ne haka ita ma giyar nan ne ba irin ta duniya duk dai abinda kaga ruwan su kan suna da aka tanzana na aljanna su ma ba irin na duniya bane dukan su to Allah ya tabbatar da mu a cikin haka to shi ne sai Allah ya ce la fiha gaulun لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون
to shi ne sai Allah madaukakin sarki ya ce la gaulun fiha ita wannan giyar da aka magana din la fiha gaulun babu watan bugar da hankali a cikin ta walahum ana hayun zafuna sannan wanda ana cewa wannan kalmar ta gaulu din misali shine tana daukar bugar da hankali ko kuma ciwon kai duka ita wannan giyar gaba ɗaya ba ta sa ko ɗaya daga cikin su shine la fiha gaulun babu sa ciwon kai ko ciwon ciki a cikin ta walahum an hayun zafuna sannan ba a bugar da su mana hankalinsu ba ya bacewa daga ita wannan giya din sannan sai Allah ce bayan duk wannan kuma wa'indahum qasiratu darfi a wa'indahum qasiratu darfi wa'indahum a wurin su ne aljanna din nan qasiratu darfi suna da mata abun takaita magani a ala azwajihin da bisa ga mazan su la yanzu da ba su dibi ila gairihim zuwa ga wanin su li husnihim saboda kyawun su indahunna a wajen su su waɗannan matan ainun suna da yarwar idanu a haka mana shi ne kasiratun ƙarfi shi ne a nan duniya za a ga mata wata in tana ganin tana aure mijinta baya da kuɗi talaka ne shiya sai tana ganin ina dai a ce alhajiwa da shi ɗan mijinta tana ganin dai da kamata dai a ce da wani duka aurenta to mutane su mata aljanna ba su da wannan ba su kallon cikin duniya cikin aljanna nan ba su kallon akwai wani miji wanda ya kai ga mijinsu balle ba shi shi yasa aka ce musu kasiratun masu takaitattun gani ga mazansu mazansu ɗaya kawai suka kallo ba su kallo akwai wani namiji a cikin aljanna wanda ya kai ga mijinsu balle ma ko har ya fi shi sannan kuma aka ce inun din da aka faɗa a wato daga asalin kalma aina'u ne an ka ce aina'u wai ma'ana mai manyan idanu hakan ga mai yalwa idanu shi ne ma'ana aina'u to shi ne inun wai suna da yalwa ido amma ba wai kuma manyan ido irin waɗancan an gane na wuce wuri da markewa ba ba shi aka nufi ba girman ido irin matsakaci ka san manyan ido yana daga cikin abin da ka ka ainihin watan a ƙara mutum kyau misali yana daga cikin abu alfahari ga mutane a cikin mutum yana da iya yarwa ido ma'ana matsakaita irin akwai yiwa ba manya kwarai ba ka san ƙananan ido ana sai a tare da mutum shi ma ƙananan ido misali ba a cin su ba mutum bai cika sun su kwarai ba ya cika ƙananan ido da yawa misali kwarai to matsakaita haka ne shi ne ma'ana wannan ilimin din to shi yasa kuma sannan suna da fari farin na suna da fari sosai kuma bakin yana da baki haka ya dan surka kuma da ja haka shi farin don kwalliya gare su to shi ma dan wannan ilimin to shine Allah yake cewa indahum kasiratu darfi suna da waɗannan matan masu takaitattun gani gare su su kada suke kallo ba su kallo kowa daga cikin maza baki daya ainun kuma suna da yalwar idanu ma'ana hisanu masu kyau kenan ka annahunna baydun maknun idun nasu ka annahunna baydun kamar kwanji ne na maknun wanda yake yana boye a cikin watan shika haka wai ma'ana saboda bai yi kura ba yana nan fari kwal da sha'awa wai haka irin nasu suke da fari da kuma yalwa shi ne ka annahun na baitun maknun sannan sai Allah ya ce karshe su yana aljanna bayan du'a masu wannan wannan kamar yadda muka faɗa wancan lokacin su matan na aljanna kuma kamar yadda suke dukkan su gaba ɗaya duk shekarun su ɗaya ba wata wanda ta fi wata shekaru shi ne zaka ji Allah yana faɗa cewa menene atraba wa kawa'iba atraba wa kawa'iba atraba akwai ƴan mata waɗanda suke duk tsalar juna ne wai ba wani ta tsohi ba wata cikinsu duk girmansu ɗaya wanda kuma dukansu aka ce dukansu ɗan mata ne gaba ɗaya ne ina an sha'ana hunna in sha'a can da inda ke cewa menene wanda yake ba su suna na afkara a shi ne da faɗa yanzu ko to wanda Allah ke magana dai akan cewa su waɗannan matan dukansu gaba ɗaya duk ɗan mata ne gaba ɗaya a janar babu waɗanda tsofaffi a ciki wanda a lokacin da manzon sallallahu alaihi wasallam haka da shi yasa sai da Aisha na ah to shine wanda sai a manzon Allah yana faɗa masa da Aisha haka sai ta ce ah to manzon Allah yanzu duk a can aljanna gaba ɗaya dukkan su da ɗan mata ne gaba ɗaya wai abin take tunane ita shine ai ta sani kamar irin a duk wanda a yarinya wanda bai sani ita ba ta taba saduwa da namiji ba za ta rika jin ciwo a lokacin to ita shi ta kawo ta ce yanzu duk ɗan mata ne sai ce a ai can ba kamar duniya ba ne can ba wani ba wata matsala can ba wani ciwo to shi ne zai kalla haka nan ne to shi ne atrabar dukkan su tsarin juna ne gaba ɗayan su babu wani wani kuma haka na ake kuma ba kuma haka za a dawama a cikin su ba a tsuha a cikin ita wannan aljanna din da su watan a da su din a na na saboda haka da su din ne dukkan su baki ɗaya watan tsarin juna ne kuma ba a tsuha haka za su dawama cikin ba tsuha cikin su to shi yasa yake cewa watan waɗannan in matan wanda suke a alar juna ne kuma dukkan su an tane su daga aljanna sannan sai Allah yake cewa kuma bayan wannan fa qabala ba'dhum sai sashin su ya huskanto ala ba'din bisa ga sashin su su ya aljanna din yatasaaluna suna tambayar junan su wai ma'ana suna labarin duniya kai ai lokaci kaza duniya ai an yi kaza haka za su tattauna tsakanin su ka gani duk ina abin da sun faru can kai lokaci kaza mun yi kaza an yi kaza za su yi ta hira tsakanin su ne fa qabala ba'dhum ala ba'adin ya tasa'aluna sai su kanci juna suna tambayar juna amma marar bihim fi duniya dangane da abin da ya wuce gare su duniya to ana cikin wannan hali qala qa'ilun minhum sai mhm قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرئه في سواء الجحيم
to shine Allah yake cewa haka wa qala qa'ilun minhum sai mai fada daga cikin sai ya fada cewa wato suna hirkin su aljanna wasu wasu tun da dama a, suna tare aljanna din za su tattauna wane ga kaza ga kaza to karshe shine za su ce to yanzu ga halin da ake ciki sun yi kaza duniya an yi kaza an yi kaza to shine sai dai wani sai ya ce kai qala qalu min sai wani mai fada daga cikin aljanna sai ya ce ai inni kana li qarinun ni akwai wani aboki gare ni can duniya da muna can wannan abokin ya kulwe yana ce mani a idza yanzu a inna yanzu mu lamina lamina musaddiqina a innaka yanzu kai lamin al-musaddiqin yanzu kai ka yadda da ana tasha kiyama wai can duniya ne yana ba ƴan wani aljanna labari ne fa ina da wani aboki can duniya wai ce mai kai yanzu kai ka yadda da cewa ana tasha kiyama yanzu ka yadda da cewa ai za mitina idan mun ka mutu wa kunna turaban mun ka zamo ƙasa wa izama mun ka zamo ƙasusuwa yanzu a inna lamadinuna za a muna hisabi a masa- a muna sakamako kai yanzu ka yarda da haka nan to shi ne kamar wannan tambayar na cewa kana sai ya ce ma abokan nashi to da Allah wai ko za- ya kamata mu dalle a can wutar da sai mu gani ko ya wani irin hali yake cikin yanzu to shine zai ce masa to shine a su kuma su nuna ce a'a shine hal antum mutaliuna ko za ku dalle ka wai mu gano halin da yake ciki cikin wannan wuta din yanzu da yake ciki to shine sai ce a'a kai kai kai kyale shi kullum amma shi fadala sai ya leka can cikin wuta da aka ce ta wata taga daga aljanna din zai leka can cikin wuta din idan ya leka fara'ahu sai ya ga shi wannan abokin nashi wanda can duniyar yana ta kokarin batar da shi ne halakar da shi ya sai ya ganshi fi sawa'il jahimi a can tsakiyar wata jahimi to Allah ya kiyaye mu alaka to dake dai ba su kare ba sai dai mun dawo dan dawo da ayoyin kadan eh gobe insha Allah sai mu dora kansu dan suna da bayanai da ba kare mana fata Allah mana shagora inda muka yi dai Allah karba mana kurakuran mu Allah ya yafe mana Allah fahimta da mu dai ba mu ku gyarawa alfarma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fatan dukkanin bukatun a cikin ah, wanda mutane suke da shiya Allah ya biya mana bukatun alkhairi baki daya dukkanin jama'a suka halarci wannan wuri da waɗanda suke kawo sarkoki suna neman addu'o'i akan bukatunsu daban-daban duka Allah ya san bukatar kowa Allah ya biya mana kowa bukatun alkhairi baki daya muna fatan Allah ya ba mu dukkan alkhairin da a cikin wannan wata muna roƙon Allah ya samu daga cikin bayan da yake wata a cikin wannan wata alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله ما شاء الله نعم